أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده akwai testin bane tun farko إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبي الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna maricin laraba biyar ga watan ramadan shekara ta 1446 kalandar hijira biyar ga watan uku shekara ta 2025 kalandar miladiya jiya mun soma tafsirin suratul fajr mun fara fassara ayoyinta na farko lokaci ya kure mana za ka za mu sake tashi a kanta a yau insha Allah ta'ala karamakallah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر مي maganar cewa sura ce ‘yan makka wadda take daga jajjerun ayoyi kuma take mai da hankalin jama'a zuwa ga tauhidi da gaskata manzanni da aƙibar waɗanda suka ƙaryata su Allah ce walfajiri ina rantsuwa da ketuwa alfijiri wanda lokaci ne na ƙarshen dare farkon yini lokaci ne mai daraja sadda dare yana ba da baya rana tana gabatowa tsakanin alfijir da ketowar rana ko hudowar rana yakan kai kusan awa ɗaya da rabi ko ya ɗan ƙaru ko ya ragu so lokaci ne wanda haske yakan bazu ya watse ya game duniya akwai alfajir sadiq akwai alfajir kadhib alfijiri na ƙarya yakan zo ƙarshen dare amma kafin lokacinsa daga baya wargaje sannan yakan zo tsaye mustatil shi kuma alfijiri na gaskiya arda ne ke zuwa zai game ufuki sannan shi alfijiri na ƙarya bayan ya bayyana duhu zai zo sannan alfijiri na gaskiya ya bayyana shi kuma alfijiri na gaskiya ya bayyana to zai ci gaba da gari zai ci gaba da wayewa har rana ta fito Allah ya rantsuwa da wannan lokaci saboda darajarsa da kuma yana ɗauke da sallah wadda tana cikin mafifitan salloli musamman ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar da tafi kowace daraja ita ce asubahin ranar juma'a ita ce wadda aka kashe malam jafar yana sujuda a raka ta farko muna fata ya rabauta Allah kuma ya babu ƙarshe mai kyau irin nasa wasu malamai sun ce ba kowace alfijir Allah yake nufi a nan ba alfijir guda ɗaya ne a shekara wanne ne suka ce na ranar sallar layya shine alfijirin da ake wayuwar garin arafat ma'ana arafa tana da dare biyu idi baya da dare ko guda ma'ana lailatul eid idan kuna mina kafin ku tafi arafa lailatu arafa ce idan kuka yi ni arafa kuka damu zalifa kwanan da za ku yi kuma lailatu arafa ne to in aka wayi gari to shine yawmul hajjil akbar wannan ranar safiyar ita ce alfijirin da Allah ke rantsuwa da shi a kaulin wasu malamai shi yasa sai Allah ce walayalin ashirin dainai guda goma ɗaya ga zulhijja biyu ga zulhijja uku ga zulhijja hudu ga zulhijja biyar ga zulhijja shida ga zulhijja lokuta ne da ake tururuwa ana shiga makka saboda me saboda aikin hajji lokuta ne da ake yawan harama wasu yi harama da umra wasu yi harama da hajji wasu yi harama da su gaba ɗaya idan bakwai ga zulhijja ta zo ta zama ranar tarwiya ranar da alhazai za su bar birnin makka zuwa filin mina domin shirin zuwa arafa sun fara aikace sun fara aikin hajji idan aka wayi gari afon ranar takwas ga wata ne ko shi ne yawon tarwiya in aka wayi gari ya zama yawon arafa wanda shi ne mafifici a cikin yinnai sannan aikin da ake wurinsa babu kamarsa sannan aka wayi gari ita ce ranar sallah babba radda ake yanka hadaya duniya ana layya makka ana hadaya duniya ana kabbarori makka ana jifan shaidan ana hada da kabbara sannan ana aski ana saisaye sannan ayi dawafi ayi sa'ayi babu wata rana a shekara wadda ayyukan ibada ke taruwa iri iri daban-daban a cikinta kamar wayannan kwanuka guda goma sai Allah ya rantsa su wala yalin ashir shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma min ayyamin al'amalu salihu ahabbu ila Allah fihinna min hadhihi al'ashr to zulhijja ta shiga manzo Allah ya ce ba wasu ranaku a jere waɗanda wato ibada ta fi daraja da falala a wurin Allah kamar wayannan kwana goma amma wasu malamai sun ce ba waɗannan ake nufi ba layali ramadan al'ashirul awafi suka ce saboda ai Allah ya amfani da layalin ne bai ce ayyan ba to amma a larabce layalin larabci yana da faɗi sosai kana yambata darare ya zara da kuke nufi in dai baka haɗa su ba amma da Allah ta'ala ce sab'a layalin sai ce wa samaniyata ayyam kaga nan an san bambanta dare daini in ba a bambanta ba layalin suna iya zama ayyam malamai da dama sun ja yadda cewa dararen lailatul qadar ne saboda lafazin ya fi tafiya da su an ce wal fajri sai ka ce wa layalin da darare ashirin guda goma duk a tsawon shekara ba yinnai masu daraja kamar yinnan kwana goma na farkon zulhijja duk a cikin shekara ba darare jere wanda suka kai darajar dararen nan goma na ramadan wanda muka tasan mayan Allah yanzu saura kaɗan saura rabin wata mu kai gare su mun kusa saura kaɗan to wa'annan dararen su ne Allah ya kiran tsuwa da su saboda me saboda a waɗannan dararen musulmi sukan dukufa ga ibada sukan ƙaurace ma kasuwa su ƙaurace ma ofis su ƙaurace ma hadda gida da iyali su tare masallaci a cikinsu akwai daren da khairun min alfi shahar duk shekara babu irinsa ta saboda haka da su Allah ke rantsuwa a kaulin wasu malamai Allah ce wa shaf'i wal watri akwai kira'a wal witri akwai wal watri duk ma'anan su daya wa shaf'i Allah yana rantsuwa da abubuwan da abbiyu menene ba biyu ba duk duniya komai biyu ne amin kulli shay'in khalaqna zawjayn wal witri yana rantsuwa da shi Allah shi kada ya tilo shi da baya da kishiya zaka duk wanda yace ba a masa kishiya yayi wauta don da dai an yi ka don a maka kishiya komai na da kishiya banda Allah to shi yasa Allah ya tsani shirka shi baya karɓar shirka wasu malamai suka ce wa shaqul watri a sallah ake nufi wannan dai da muke bayan isha'i wasu ka ce a salloli da yake akwai shafa'i cikin su sallar asuba shafa'i ce sallar azhar shafa'i ce sallar la'asar shafa'i ce sallar magriba witiri ce sallar isha'i shafa'i ce ba haka Allah yakan hada shafa'i da witiri ga komai yana son witiri inna Allah azza wa jalla witrun yuhibbul witr haka manzo Allah ya ce Allah witiri ne na son witiri shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yawaita witiri ga abubuwansa misali in zai kuskura baki sau uku zai wanke hannu sau uku zai wanke fuska sau uku in ma yayi magana ya maimaita ta sau uku zai yi addu'a ya ta sau uku in ya wuce uku ya ta sau bakwai zikirin bayan sallah 33 33 33 witiri witiri witiri dabino ma in manzo Allah zai ci ko ya dauki uku ko ya dauki biyar ko ya dauki bakwai saboda me saboda ayi witiri domin Allah witiri ne yana son witiri Allah ya ce wallaili idha yasri kuma na rantse da dare a lokacin da yake sarayan lokacin da yake gudana ma'ana daga faduwar rana zuwa kito alfijir dare gudu yake cikin natsuwa yana tafiya yana tafiya har ya kai iyakarsa alfijir ya keto safiya ta zo ta mamaye shi yukawiru laila ala nahari wa yukawiru nahara ala layl sai ce yatlubuhu hafisan kowa na bi dan wani da gaggawa dare neman alfijir yake da gudu alfijir safiya neman dare take da zuga shi da safe rana karko ba haka ba aka kai hantsi ta fara fatse-fatse da ranar tsakiya ta kaifi ta yi zafi yanzu da yamma ta fara somu yawa tana neman dare ya shigo ya karɓar mata aiki shi ne ma'ana ya tsulubuhu a fisan Allah yana rantsuwa da dare a lokacin da yake gudana saboda hikimar da an tattare da dare na cewa Allah ya samar da shi wallaila litaskunu fihi mutane su natsu da rana ana ta hada-hada ana kai da komo ana karafiya wasu yi police station wasu yi kotu wasu sun yi kasuwa wasu sun yi makaranta wani ya tafi gona wani ya shiga ofis kowa da abin da yake idan dare ya dusti a sulale a dawo a koma gida kuma kowa sai ya gincira sai miƙi kafafu sai saki hanci ta bin shari yana hutawa yana huce gajiyar da yana da ita wannan na cikin manya-manyan ni'imomin Allah ga ɗan adam قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون da Allah ya bar dare zalla ba a wayo gari yaushe za a yi nema qul ara'aytum in ja'ala Allah 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamati man ilahin yatikum bi laylin taskununa fihi inda a ce duk yini ne babu bacci to babu dare yaushe zamu bacci yaushe zamu hutawa to shi yasa awoyin nan 24 Allah ya kasa su da tsari mai kyau masanan ilimin kiwon lafiya sun faɗi kowace awa abin da ake bukata kai a cikin ta kaga misal daga 11 zuwa karfe 3 na dare a ko ina kake a duniya wanda lokaci ne da Allah ya programming jikinka hutu yake so daga nan qubin layla illa qalilan nisfahu aw unqus minhu qalilan aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartilan ko ba haka ba idan aka wayi gari to abinda jikinka ke so motsawa shi zaka ji ma cikin kiwon lafiya na cewa ayi tattaki akalla na minti 30 jikinka abinda yake bukata da safe kenan sannan sannan ne yake bukatar ka ci abinci mai nauyi don ka shirya jigila da kujiba kujiba ta wannan yini haka in rana ta daidaita aka kai tsakiyar rana to dan adam yana son hutu shi yasa balarabe yana da hikima ce ke tagadda tamadda ta'asha tamasha walau habiyatul watis in ka ci abinci rana dan gincira in ka lura ko ba za ka gincira ba in ka ci abinci rana wata kasala za ka ci ta sako maka da rana ka ci matsakaici don ka dan huta ka tashi ka ci gaba sannan da dare ka ci kaɗan saboda kada baccinka ya wuce ka'ida duk awoyin nan goma sha biyu kowace awa akwai abin da ake buƙatar ka kasance kana yi a jikinka kuma wannan program ne na ubangiji to wannan abubuwan da muka yi rantsuwa da su ko masu hankali sun ga abin rantsuwa a ciki ubangiji yana son nuna mana duk abin da ya rantsuwa da shi ya cancanci ya rantsuwa da shi saboda wasu dalilai ko dai hankalinmu ya kama ko ba zai kama to yanzu Allah ya sha billahi lazi ya yi rantsuwa da mi ya yi rantsuwa ya rantsuwa da abubuwan da ya halitta don yana da iko ya rantsuwa da su amma mu ba mu da damar mu sha billahi lazi sai da Allah shi kadai to Allah ya rantsa ya kan bai yake rantsuwa kuma sai bai kawo abin da yake rantsuwa a kansa wal fajri wal layalin ashrin wal shafi wal watri wal layli idha yasri hal fi dhalika qasamu alladhi hijrin alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi arjaka shiga wata magana to wannan magana da za a shiga tana da alaka da rantsuwar Allah ran makaranta muna abin da akai magana bayan sa ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب
inna rabbaka إن ربك لبالمرصاد alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'adin irama dhati al'imadi wannan ita ce ƙira'ar da aka fita akwai ƙira'ar alamtar kai fa'ala buka bi adi irama da idafa wannan kuma bi adin irama sai zan badal zati al'imad alamtar kai fa'ala rabbuka bi adin yau baka gani ba yadda ubangijin ka yayi da adawa su wane ne adawa mutane annabi hud wa ila adin akhahum hudan sai na ce irama su ne ƙabilan nan ta iram wasu sun ce birnin ne gaba ɗaya ake kira iram suka ce ƙabilar da ke zaune ake kira gaurin ake kira iram zatil imad wanda suke da ƙarfi al'imad kamar ka ce majingini ko ginshiki ko turakun da ake kafa hema da su wato mutane ne masu gini mai tsayin gaske saboda ƙarfi da Allah ya ba su ubangiji ya ba su sifa mai ban mamaki ya ce allati lam yukhlaq misluha fil bilad wadda ba a taba halitta irin su ba a cikin garuruwa wannan ya nuna kenan duk karfin da zaka yi daga baya ba zaka cimma karfin su halittar jikin su ma haka malaman tarihi su yi ta magana game da halittar adawa da ta samudawa da irin girmanta amma dai babu wani nassi tsayayye ingantacce a kai illa dai annabi adam alaihi salatu wassalam manzo Allah ya ce tsawonsa zira'i 60 ne kamu 60 ina ga ginshikin masallacin nan ba zai wuce 15 zuwa 20 kaga falwaya to ka dora wata irinta da wata irinta guda uku mutum guda to amma ba karin gamba bane kuma kato ne warjagege haka na da suke akan tono yanzu cikin hafriyata da ake yi akan tono wani lokaci gawa sai ta baka tsoro kaga ita wannan motar ni sunanta loda ta tafi ne mai tone-tone sai ka ganta bakin kan ba samude girman ta shi a girman kan shi to cikin shi yake wai me suke ci jama'a na so gani irin tukwanen da suke dafuwar abinci ga dukkan alamu duk da 'ya'yan abincin da ake musu ba irin namu bane da ya musu irin ɗan mangoron nan bai shi su baka lashe ba ya abarban nan ina jin ko kankare ta ba a yi illai a jefa ba ka kawai ba wasu idan taro Allah ya ji kansa ya ya faɗaɗa magana ya ce gudansu duk in ya zo ƙofar gidanka iccin da kake shan inuwa karkashi ne shi ka banta lewa don ya kulkule haure ne wannan karatu sai an fassara mu wanda ba ya sakkwato ba iccin da kuke shan inuwa in ya banta shi to da shi zai sakace to kaga ya girma hakorinsa kenan sannan menene ya ci ila ila dan kawai kawai kafa giwa ce ta dan balce to ba mamaki akwai akwai exaggerate akwai mubalaga cikin wannan amma dai gaskiyar magana ita ce suna da girman jikin da hankalinka bai ko ya dauka sannan suna da fasaha Allah ya haɗa su da samuda ce wa samudan lazina jabu sukhra bilwad da samudawa waɗanda sun wato faskare duwatsu bilwad da wannan wadin nasu da aka sani wanda ake ce wadil qura dutse ne kamar yadda ka san dutsen kwatarkwashe babu da dutse nan kusa da mu ko ko duk wani babban dutse wanda ake ji a duniya to amma haka za su faffasa shi su yi gidaje a cikinsa da hanyoyi daga bisani wannan technology Allah ya ba in China shi kuma kasashen laraba sun ɗauka in ka je makka ko dubai yanzu tsakanin dubai da bar dubai ba wai kawai dutse ba har cikin ruwa ma yin irin wannan to dutse ne za ka isko mai girman gaske wanda in za ka zaga shi za ka yi awa ɗaya da mota ko awa biyu amma sai a fidda hanya cikinsa minti biyu ka ka wuce hanyar ma hadda round about a ciki wannan yanan wannan yanan ga fitillu ga AC ga komai to wannan kimiyyar yanzu akwai ta amma a lokacin da Allah ya saukar da Qur'ani Laraba suna mamakin wannan duk da yake akwai da sun je sun gani diyaru samud annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wurin har ya noke kansa ya rufe fuskar sa ya tafi da sauri ya ce karku shiga gidaje wanda ake azaba ba kuna kuka ba tsoron kada azaba da ta sauka kan su ta sake dawa ta sauka kan kada shi umcin su ya ce muku kenan wa fir'auna bil autad ko kaga abinda Allah ya yi mai fir'auna zil autad mai yawan rundunoni allazina taghaw fil bilad wa'inda suka yi dagawa cikin ƙasa fa aktharu fiha al fasad suka yawaita barna a cikin ta fasabba alaihim rabbuka sautu azab sai ubangijin ga kai kwarara musu bulala azab inna rabbaka labil mansa shi fa ubangijin ka yana na amada ka yana kallon mutane in sun yi ba daidai bai yake musu hukunci to amma kaga da abinda Allah ya masa mudawa da wanda ya ma'adawa da wanda ya fir'aunawa duk Allah ya ba mu lamuni wannan al'umma ba zai mana shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya lamunce min ba zai halaka al'ummata da azaba wadda za ta canye ta gaba ɗaya ba shi sa da korona ta zo muka tabbata za a wanye lafiya sai dai kawai a sha wuya wa'inda Allah ya kaddari ajalinsu na cikin su mutu amma al'umma annabi ba wani bala'in da zai canye ta babu shi wannan kuma rahamar Allah ce gare mu da kasancewa mu ne al'umma na ƙarshe domin al'ummomin da a gabaninmu in an halaka sai a yi wasu mu kuma an ce mu ne da ƙarshe to in an halaka mu gaba ɗaya sai mai kuma sai tashin kiyama shi kuma tashin kiyama yana da waje wani ajalun musamman inda Allah ajalun ma'lum Allah kadai san shi amma yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كعنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا ba mai sanin yaushe za a yi alƙyama sai Allah mujaddadi dan fodo ya yi mamakin suyuɗi da ya kutsa cikin wasu alamomi na ayoyi yana cewa nan da shekara kaza an ce shekara kaza ya ce ai mal mas'ulu anha bi alama min as-sa'il ya ce ajaban lisuyuɗi akwai mamaki imamu suyuɗi ya irin wannan magana da shi ko malami duk in malami ne wata rana sai ya abin mamaki wannan shine bashariya ta ɗan adam in ya zama malami har abada daidai ke to ya zama su ke to shi yasa zaka ga har shi kanshi mujaddadi Usmanu akwai inda zai tsan samu gardama ta ilimi tsakaninsa da kaninsa ko ɗansa ilimin haka ya gada ɗabi'ar sa ba wani wanda komai an sallama mashi ɗari bisa ɗari in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi kamar da Imam Malik ya ce to wannan jawo hankalinmu da aka yi ga halaka adawa da samudawa da fir'aunawa to shine dalilin rantsuwar wal fajr wa layalin ashrin wa shaf'i wal watri wal layli idha yasri hal fi dhalika qasamul ladhi hijrin idan ba ku yi hankali ba za ku ɗanɗana azaba sai dai mun ce ba gaman ma ba Allah ya riga ya alƙawarin ba zai mana gaman ma azaba ba kaman ma dai tun daga annabi Musa ba a ƙara azaba mauta al'umma gaman ma ba su ne na ƙarshe bayan da aka halakar fir'auna sai aka saukar da attaura fir'auna da hadisi aka yi mishi wa'azi jama'a babu aya ko guda ko da annabi musa yake mai fir'auna wa'azi cewa kawai allah ya aiko ni wurinka an arsil ma iya bani isra'il ina ina hujja sai ce ga mu'jizoji ta ɗaya ta biyu har guda tara babu aya sai allah ce walaƙad ataina musa alkitaba من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس من با موسى التوراة باين من هلك كرنكا نفرقو أن جم هلك دنيا با أقوم عذاب باين كان لسناك سوكر دا التوراة kisa kaga mutanen nabi isa su yi ta'addanci amma halaka su ba halaka su ba to bale mu wannan al'umma mu da mu yan gata ne Allah ya ce fa ammal insani فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي فيقول ربي أهانا كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه يقول ربي أكرمن التي تكاك أن أدم فأما الإنسان شيمة إذا ما ابتلاه ربه قد أبيئة السادة أكهل التشي لإتا إذا أبجد سيجرب تشي فأكرمه سيجرم ماشي wani amahu ya ni'imtar da shi ya ba shi duniya ya ba shi jin daɗi ya ba shi arziki ya ba shi lafiya ya ba shi walwala domin ni'ima ba kuɗi kaɗai ne ni'ima ba kuɗi cikon ni'ima ne amma ni'ima ta farko ita ce hankali lafiyar ƙwaƙwalwa ta biyu ita ce lafiyar jiki haka dai ko ba ka ba ta uku ita ce 'yanci to sannan ta hudu sai ka zo ga arziki na kudi dan adam zato yake zato yake babu ni'ima kamar kudi amma ka tsare shi ka ce masa to shikenan alasabe da nawa kake so yanzu nawa a tunaninka yace miliyan dubu tara yanzu wani ya ji da sai ce kai kaje talakawa dauka suka miliyan dubu tara wasu kudi ne akwai wanda miliyan dubu tara ba kudi bane a gwamnati ni wallahi ko miliyan tara a guri na kuɗi ne to amma da in sun kai miliyan tis ina ya ganin su kuɗi to ina laifin su kai miliyan ɗari tara to sai ka ce masa nawa kake so sai ya ce miliyan ɗari tara sai ka ce to shikenan babu damuwa za mu kwalkwale idanunka guda mu baka miliyan ɗari tara kuma in ka aminta bayan wata shida in ka warke za mu koma kwalkwale guda mu koma baka miliyan ɗari tara tsakaninku da Allah mutum da zai karɓa ashe kai da adda waɗannan ni'imomin cikin jikinka har kake magana wasu kuɗi duk gabanka kowace aka sai miliyan ɗari tara yana da wahala ka sayar da ita ba hana irin koda da za a ci ai daman guda biyu ne ana iya tiyata a cire guda in tsiya ta yi ma mutum kanta sai je sayar da ita inda aka ci gaba sadaka ake ba da ita kuma ina fatar nan gaba a samu ci gaba a najeriya yadda za a samu asibitota da dama da ke da shin koda don mu ba da namu saboda allah ba koda ba har zuciya ana bayarwa amma ita bayan rai ne bayan rai ne mutum ya yi wasici cewa idan na mutu zuciyata a ba wani bawan allah mai bukata to cikin awa saba'in da biyu na farko kar in shi shigi na sa akwai likitoci a cikin ku yanzu a cikin wasu awoyi ban san ku guda nawa ne ba a cikin wasu awoyi zuciyar tana bugawa sai a zo a cire ta a samu wani ina da ɗiya yanzu haka da ke jiran a bata kyautar zuciya Allah ya bata lafiya ku roƙar min Allah gare ta Allah ya bata lafiya Allah kuma ya bata abin da take neman tun 2018 tana kwanci asibiti da injin take rayuwa amma ba ‘yata ce ta cikina ba ‘yata ce da aka haifa mu ‘yar'yar uwata ce tana buƙatar wani ya ba ta sadakar zuciyarsa in ya mutu kuma kullum ana samu sai dai na farko akwai layi na biyu akwai size sai daidai da size ɗinka to in wannan kimiyya ta kawo ƙasashen musulmi sosai to duk wani mai son ya yi sadaka irin wannan kamar ka yi sadaka da jikinka ne gaba ɗaya sanda baka da bukata da shi sai ka mutu za a cire kuma wannan bai zama musula ga jikin ɗan adam ba saboda wani za a taimaka kai ka riga ka mutu shi kuma sai ya rayu da zuciyar taka wata kimiyya ce mai amfani an kai mai an yi ta alade sau ɗaya ko ina jin wata mace ce aka sa ma zuciyar alade mai ta rayu da ita don ka san nan gaba ɗan adam Allah kaɗai ya san iyakar inda zai je to kuma duk inda ya je dai waye ba shi iko Allah ne ya ba shi to Allah ka ba mu lafiya duk abin da ka samu na arziki na lafiya na yanci na menene to kuma in baka samu imani ba ya zama na kasashe saboda da imani ne kake yarda da Allah da imani ne kake samun shiga aljanna Allah ka mun arzikin samun shiga aljanna to Allah ta'ala yace fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram idan Allah ya jarabci dan adam ya bashi ni'ima ya girmama shi sai ka ji ya ce rabbi akraman ubangiji na ya girmama ni to laifi ne idan na samu arzikin ce ubangiji na ya girmama ni laifi ne idan na samu lafiya in ce ubangiji na ya girmama ni ba haka ba ne abinda Allah ke nufi yana kuri yana ganin shi ya cancanta kamar yadda ƙaru ne ke cewa inna ma utitu ala ilmin indi a ni daman ni irin bu ake ba ai to wani iri gare ka a wurin Allah wanda wasu ba su da shi ba haka anan rabbi akramani na kuri ne kuma wa amma idan mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana idan Allah ya jarabce shi sai kuntata masa arziki fa qadara alaihi rizqahu ya kuntata masa arziki ya zama hannu baka hannu akushi ya zama kullun sai ya fita nema ba kuma kullun yake samu ba wata rana ya kwanda yunwa wata rana ya kwanda koshi coran da duk abin ya zaburo masa ya ce rabbi ahanani ubangiji na ya wulakanta ni yana zargin ubangijinsa ya manta shi kansa kayan Allah ne Allah na da ikon yayi abin da ya ga dama da shi ba tare da wani ya tambaye shi don me ba la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun kenan na farko an zarge shi saboda kuri na biyu an zarge shi saboda raki kuma duka dabi'u ne na dan adam in ya samu zai yi kuri a lokacin da dan adam yake cikin ni'ima da yalwa bai tunanin tana iya gushewa a lokacin da da muke cikin musiba da wahala bai tunani akwai wanda sun fi shiga musiba da wahala sai ya kai mu har ya zargi ubangijinsa to wannan duka ɗabi'u ne abin zargi wanda ya wajaba musulmi ya makarsa tarbiyya ya tsarki kansa da gare su Allah ce kalla balla tukrimuna al-yatim tunanin ku ba daidai yake ba shine manan kalla أي ليس كل من نعمته في الدنيا فهو كريم علي ba duk wanda na ba kuɗi waye do yana da daraja a gurina ne ba walaysa kullu man ibtalaituhu faqad ahantu ba kuma duk wanda na jarabta da talauci wai ya nuna ba na son shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake yakin khandaq sun kirawo shi suka ce ya zo ya gani sun cimma wani dutse da ba su iyawa da shi sallallahu alaihi wasallam ya kwari jikinsa ya shaɗa mara yadda ki dutsen sai da wata ga wata irin walƙiya sai ya kabbara ya ce wallahi ga farisa Allah ya gwada mini na cita a daidai lokacin ko da aka diba cikin siyasa dutse ya daure saboda mai saboda yunwa babu abinci kaga shi inda talauci yana nuna wulakanci da ba ba annabi shi da talauci da arziki duka jarrabawa ne inna mabtulita bil ghina li tashkur aw ibtulita bil faqr li tasbir in Allah ya jarabce ka da talauci yayi ne don kai hakuri ka bi Allah ya jarabce ka da arziki yayi ne don kai godiya ka bi Allah wala bulukum bi sharri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un alkhairi da sharri duk fitna ne Allah ka jarabce mu da alkhairi kuma ka ba mu ikon godiya sharri kuma Allah ka nisantar da shi da gare mu Allah ce balla tukrimuna al-yatim kudin ne da in an ba ku ma ba ku girmama talaka al-yatim maraya ba ku zuwa ku ba marayu arzikin da kuka samu ba ku jawo su gidajenku su ci tare da ku ba ku musu ɗunki da tufan sallah irin na iyalanku ba ku shigar da su makarantu private inda ake biyan kuɗi don su ma samu nagartaccen ilimi wai ka san duk kayi ma maraya wannan amma har yanzu baka gusa masa da maraici ba shekaran jiya na ji shaguruntu yana irin wannan magana ya kawo ta magana mai ma'ana kuma mai hikimin gaske yake duk in kayi masa komai to ina kuma mai gida ya dawo yaro shi kuce baba oyoyo baba ya rungume shi daga shi sama ya sumbace shi ya sashi a jikinsa maraya nawa za ka yi ma wannan shi yasa Allah ta'ala kita wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida waɗanda ke gudun maraicin 'ya'yansu a bayansu to su taimaka ma maraicin wasu a gabansu kuma su ji tsoron Allah su yi magana mai kyau amma maraya ya kwankwasa gidanka ko ya maka text ko ya kira ka ta waya yana roƙon arziki ka sa shi makaranta ka ce ba ka iyawa iyakan la'ini kai wanda ya haka iyakan mara godiya ga Allah ke to don haka da zara an yi mutuwa ga unguwa dacewa mutanen unguwa su fara tunanin ya za mu yi da iyalan da aka bari wannan shine at-takaful al-ijtima'i shine ruhin abinda sahabbai suke akan zamanin sahabbai ba zaura har bibinta ake ba don komai ba sai don a dauki nauyin ƴaƴan da aka bar mata saboda Allah ba zaura alkarari gare ta ba wai don tana da wani abu da ya fi na budurwa ba a'a don ita an barta da marayun da suke bukatar gata su kuma Allah suna so su zama gata a gare su domin mu ce ma sai ka yadda jarma yayi ka ɗauko su ka kimshe su wuri guda ka ba su ilimi ka ba su sana'a ka ba su sutura ka ba su abinci ka ba horar da su ka ba su tarbiyya ba haka ba dan ɗibi abincin gidan ka ɗai ka je ka yan musu dan ɗebo cikin suturar gidanka kawai ka ɗauka ka yan musu shi ɗaya ke bukata gare ka amma duk da haka yanayi mana wuya kallabal la tukrimuna al-yatim to kaga ashe tunda wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam duk wanda muka ga yaron gumi rayu yana kyautata masu yana inganta rayuwarsu to wannan ya nuna tarbiyyarsa ta imani tana da ƙarfi sosai yana cikin mai mai alamomin imani ta Allah ce wala tahadduna ala ta'amil miskin kuma irin ku ne ba su kwaɗaitarwa da a ciyar da talakawa in yanzu ne ake gane marowata saboda mai saboda na farko talauci ya ƙaru na biyu yanayi ya canza na uku an shiga wata marra wata ibada wadda kowa na son taimako to don haka duk wanda kaga a irin yanzu bai fitarwa ya ba bayan Allah talakawa to imanin sai yana da rangwanci sai ce to ai ni ma talaka ne eh a hakan wasu kafi su arziki akalla dai kana da riga uku ko ba haka ba akalla kana cin 3 square meals akwai da ba su cin 3 square meals Allah ce wa ta'kuluna turasa aklan lamma kuna yi ma gado cin kasha kuna cinye shi murus ba ku raga komai a ciki a turas a nan malamai sun ba shi fassara ne ko dai turas abinda aka gada ko kuma turas abinda Allah ya gadar sai zama kuɗi ake nufi kuna halaka kuɗi kuna yi masu kisan mummuke ba ku raga komai a cikinsu kamar a ce kuna almubazzaranci to yanzu laifi ne idan na gadi kuɗi in kashe su ba shi ake nufi ba idan wani ya gada aka baka amana ka cinye na shi ake nufi to laifi ne idan na tara arziki na in ci eh laifi ne ka ci ba bisa ka'ida ba dole ka kashe su bisa tsari da tsanaki wani ɗauka ka in na yi almubazzaranci ai da abina na yi ɗazu nake karanta wata ƙasa da wani wasu mutum biyu suka je suna baƙi suka shiga restoran sai suka ga ango da amarya ko saurayi da budurwa gefen ɗan kamar ɗan abinci ɗan kaɗan suna ci sai suka fara tabbatar ita wannan ya za ta kalli shi wannan angon nata ko saurayin nata da ɗan wannan abinci ya cika ruwa suka je suka zauna suka yi odar wannan suka yi odar wannan suka yi odar aka ka baje musu haja suka ci suka koshi amma abin da suka bari ya fi wanda suka ci yawa suka biya risit kafin su kama hanyar fita sai wata tsoha ta nuna su sai wani ma'aikaci ya taso ya tsare su sai nuna musu me yasa suka bar wannan abinci suka ce kuɗinmu ne mun biya abin da muka biya ne to sai wani ya taso sai buga waya kafin ka ce me wannan sai ga jami'in tsaro sai ce ku kuka ci wannan abinci kuka raga wannan sai rubuta tara ya basu sai ce kuɗi naku ne amma arziki na ƙasa ne kana da kuɗi amma bazartar da arzikin ƙasa a haka laifi ne la ilaha illa ba musulunci amma akwai tunani musulunci ya ce mana wala tubazzir تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا المبذرين في أي أي شيطان قاسوا بصاع الدين بقى ما ديك سنة وتفطرة ميلورة دسو سنة من دي كمات سوانا المبذرين في دايك أسنن دا أنا بين شريعة باعين تأما ba a tashi maganan almubazzaranci a social media sai in za a wani taimaki addini yanzu an yi lancin littafi na tarihin mai gidanmu shugaban ƙasarmu sadda muna yara ibb ko mutumin kirki da muka daɗe muna zaginsa kafin gaskiya ta bayyana nawa aka tara a tarihin a littafin tarihinsa one point kai baka da labari yawwa wajen 17 biliyon naira da Sheikh Sani Hayajingir ne yayi asusu na taimaka ma masallatai da makarantu aka tara 17 biliyon naira yanzu an fara zage-zage kaji mabarata to ko masallaci wani gina na biliyan bakwai sai ka ga mutane nan suna cikin yunwa to ba haka ba sai in za a yabu na addini sai ka ji ana faɗin ga mutane cikin yunwa kun je kuna kashe kuɗi ga banza eh shi an rage maganar tafsir yanzu a rediyo saboda mun riga mun mun yi ai ba shekara ga sun riga sun fahimci wannan kasuwar ba ta ci mutane sun gano tafsiri abinci ne amma ga ruhi saɓanin wannan abinci da muke ba gangar jiki in an jima mu je ban ɗaki mu zubar da shi tsakaninku da Allah karatun da muke ga azumin nan tsawon shekara ba tasiri ke cikin mu ba aiki nawa ne na alheri ya samu yanzu da nake maganar sadakar nan ga marayu nawa ne a cikin ku suka yi wata himma a zuciyarsu ta su yi wani aikin alheri abinci ne to ina laifi an ɗauki wannan an kai ma miliyoyin mutanen duniya sun jiya a kafofin labarai ina laifi an kashe kuɗi ga wannan to yayin lancin littafin tarihin rayuwar wani shugaban ƙasa ko biliyan saba'in aka tara ba za ka sun ce kalam kuma wannan ma abu ne mai kyau don ai muna so mu san tarihin ƙasa ma wani lokaci ko to yau da wani zai kaddamar da waka ta sharholiya ya ce ya ɗaga sidinta in an tara biliyan biyar ba wanda zai ce kala amma da za a tara miliyan ɗari ga sidi na karatun ƙur'ani ka ji allah ya ɗauke banza don uwarka ta koya masa karatun ƙur'ani ka jalinku ku kuna sa ya zagi ko allah ya shirye ku da gangan na faɗi in ji motsinku ai na faɗa da biya kuce ai ba kwa jaja mutum in yana faɗa sai yayi wani abin da ba shi ne daidai ba to Allah ya shirye mu gaba ɗaya da ni da ku duka muna da gyara mu yi ƙoƙari mu gyara Allah ya ce wa tuhibbuna al-mala hubban jamman kuna son dukiya kuna son kuɗi so mai tsanani wanda Allah ya ce bal tu'siruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa can baya mun karanci wannan ko a wata ayar kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tazaruna al'akhira kun fi son duniya akan lahira kenan kullum mutum ya auna kansa ya ga nauyin gina duniyar sa da yake da nauyin gina lahirar sa da yake nawa ne kashe ke kashe magangan jikinka tun daga abin da ka ba jiki ya ci abin da ka yi tsafta abin da ka yi kiwon lafiya abin da ka yi kwalliya da ado da ni'imar shiga ɗaki mai kyau ac da carpet da filo da kushin da katifa da bargo har zuwa ni'imar abin hawa babur mota ma motoci duk wannan duniyar kace ilama ka gina gida ɗaya biyu uku hudu duk wannan duniyar kace to nawa kake gina ma Allah ma'ana nawa kake ajewa don lahira sai ka kwatanta su percentage ɗin ka gani to sai ka auna hankalinka da wannan ta lalle hankali na daidai yake in ya zamanto ka gina duniya da dubu hamsin ka gina lahira da dubu hamsin kaga hankalinka yana da kyau to in ka gina duniya da dubu saba'in ka gina lahira da dubu talatin har yau ba matsala don shi Allah ninka ba sau goma zai to amma in ya zan miliyan goma ka ba duniya amma dubu uku ka ba lahira to kai kanka a ce ka ba kanka maki na imaninka tsakani da Allah nawa za ka ba kanka to jama'a mu rika cajin imanin mu rika yin abin da ya kamata mu daina kallon manyan masu kuɗi kowa mai arziki ne daidai abin da Allah ya bashi rubba dirham sabaka mi'ata alfi dirham akwai dalar da ta fi dala dubu ɗari wanda yana da miliyan ya ɗauki dubu ya bayar one over one thousand ya bayar kai da kake da dubu ka ɗauki ɗari biyu ka bayar kai kuma one over nawa ka bayar one over five da haka by proportion tun da kowanku Allah ne ya bashi to ba mamaki ka shiga gabansa a wurin Allah shi yasa masu arziki sosai su kuma su daina ganin abin da suka yi yayi yawa don in an kwatanta shi da abin da ubangiji mai arziki ya ba su shi ma kaɗan ne sannan duk ƙarshe abin da ake so menene karɓuwa daga Allah abin da Allah ya karɓa shi an daka shekaran jiya da je wata tana bada wani labari kamar na taɓa karanta shi a wani littafi irin labarin da ake ce ma kunne ya girmi kaka take cewa wani sarki ya ce a gina masa masallaci sai kyama bai sun kowa ya ba da gudunmawa a ciki shi kadai zai gina abinsa don haka aka ɗauki raƙumma aka je aka nemo irin ƙasar da ake bukata aka kawo ruwa aka kawo yashi aka kawo waye duk kayan aiki aka kammala masallaci sai ce a rubuta sunansa ga ƙofar masallaci aka rubuta sai kwanta da dare sai mafarki mai gani sai ga an shafe sunansa an sa sunan wata mata da safe ya tashi yake aje a duba masa masallaci sunan nan da aka rubuta yana da saka ce yana nan Allah ya taimake ka ya ce a'a to me wannan gobe ya kwanta sai kuma ganin an goge an sa sunan wannan mata har kwana uku sai ce tudu Allah nemo masa mata mai suna kaza ba a santa ba aka yi ta nema can sai aka ce ai ƙauye kaza take to sai aka zo da ita sai ce wace gudunmawa kika bayar gigina masallacin nan ta ce da ɗai ban ko san kana masallaci ba to garin bincike dai sai aka gano ashe raƙuman da suka ɗauko laka suka zo da ita sun biyo ta ƙauyen sai guda ya durƙusa yana jin kishirwa ba su ɗauke da ruwa sai wannan mata ta taimaka da ruwan da raƙumin ya sha to ita wannan gudun mota ta saboda Allah Allah ya karɓa don haka in za a sa sunoni ga masallacin ta fi tantanta fiye da shi shi Allah sa Allah bai karɓa bari yace to kaga ashe in za ka yi abu ka yi me kai don Allah sai don Allah kawai haka ba wai yawan abin da kayin ba a nawa Allah ya karba a ciki tun haka duk sanda za ka yi ka tsarkake zuciya sannan ka yi ta yi don baka sa wani Allah zai karba ba wataƙila duk shekarun nan da muka yi muna karantar da ku ƙila wata aya guda ce da muka karantar da wani a wani daji ƙila da ita za mu tsira in Allah ya so wataƙila duk sadakar da kai mai arziki ka daɗe kana yi wataƙila wani kofin ruwa ne da ka taɓa yamma wani ila ma ba ma a ƙasar ku ba baka ko ɗauke shi komai ba wataƙila da shi za ka samu gafara Allah amma kar ka daina kai tai to haka ba za mu daina ba za mu yi ta karantar da ku don shi Allah ya bamu abin karantarwa masu kuɗi kuma ku yi ta bayarwa an ce kar ku yi azumin nafila ba amma ba shi ne gaba ba ku yi ta bada kuɗi ku yi ta bada kuɗi ku yi ta bada arziki ku yi ta taimakon bayan Allah ku taimaki addinin Allah watuhibbuna almala hubban jamma Allah ce kuna son kuɗi da yawa to kuɗi akwai inda suke amfani akwai inda ba su amfani kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا waji'a yawma idhin وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد
Allah ya ce kalla ku daina wannan magana ku daina ɗaukar kuɗi su ne komai idza dukkatil ardu dakkan dakka idan aka girgiza ƙasa aka narkar da ita narkawa waja'a rabbuka kuna kallo ubangijin ka yazo wal malaku saffan saffa mala'iku sun yi sahu sahu sun kewaye ku mala'ikun sama ta farko za su fito su kewaye 'yan duniya sai muna cycle mala'ikun sama ta biyu su fito su ma su kewaye su na uku su sauko su kewaye su haka har sama ta bakwai saffan saffan sahu sahu waji a yau izin bi jahannam a ran nan za ku ga an da wutar jahannama to a ran nan ya tazakkarul insanu sannan ne dan azam zai wa'azu ya ce kai jama'a Allah ya bani dama ban yi aiki da ita ba yo ni Allah ina ma na aikata kaza ina ma lokacin da na ji wa'azi kaza na yi kaga su sabai bayan Allah wani su iya juwa zuwa yake ce ya rasulullah duk abin da na mallaka kaza ne na bayar saboda Allah kamar yadda ka abu ibn malik yayi ko yace manzo Allah daga cikin tuban da nake so in yi ma Allah duk abin da na mallaka na ba Allah manzo Allah ce eh to Allah ya karba amma ka rage ka dan bar kanka da wani abin da zaka ci abinci karka zo kana bara daga baya shi kuma sa'ad yace ya rasulullah afa atasaddaqu bi thuluthi mali manzo Allah ba ban da yaya da mace guda ce zan bari mu kuma mu ne ake ta ingizawa muna taka birki a dura giyawan mu mai da shi zero a koma sa tu mu dawo neutral a tura a tura mu taka birki so gurgudun imanin ka gurgudun gaggawar ka
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
to da Allah ya san ya riga ya tada hankalinmu da wannan wa'azi mun girgizu sai muna bushara a ƙarshen sura yace ya ayyatu han nafsul mutma'inna ya kere mai natsuwa ran mumini wadda kullun yaji hayya ala salah hankalinsa ya tafi can kullun yaji hayya ala jihad ya shirya ya fito in jihadi na kuɗi ne in jihadi na makami ne in jihadi na arziki ne in jihadi na lokaci ne in jihadi na ƙarfi ne da an kira ya karɓa التي ارجعي إلى ربك كوما ga ubangijinki radiyatan mardiya kin yarda da Allah Allah ya yarda da ke fadkhuli fi ibadi shige cikin bayina na kwarai wadkhuli jannati shige cikin gidan aljanna Allah ka gwada mana wannan Allah ka kai mu cikin aminci Allah duk wahalar da ke tsakanin mu da fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allah ka cire mana ita Allah ka sa mu ga aljanna cikin salama Allah ka yafi duk abin da mun kai ba daidai ba Allah abin da mun kai daidai ka karba daga darajojin mu ka yalwata arzukan mu ka yi mana makaraji na alkhairi ka samu mana da aminci da kwanciyar lafiya da ƙarin arziki da jin daɗi da ni'ima Allah duk bala'o'in da ke yawo cikin dare da rana ka kare mu da gare su fitintunu waɗanda ka kaddara ma duniya Allah ka ɗauke ma Najeriya su, Allah ka ɗauke ma jihar Sokoto su, Allah ka ɗauke su daga gidajenmu, Allah ka ɗauke su daga kasuwanninmu, Allah ka ɗauke su daga ‘ya'yanmu da zuri'anmu. Allah ka mana albarka gaba ɗaya ka samu gama da duniya lafiya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.